عليكم ورحمة الله يومنا 22 ga watan Jumada Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 12 ga watan 11 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillati al-ahkam wannan shine karatun mu na biyu a cikin baban al-qada kitabul qada ko karatun mu na nawa kenan cikin littafin ɗari biyu da sha bakwai kawai masu rikewa rikewa ya ba dole ba ce وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نندقوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنكر بورك أبو بكرة الله قال مش إرداء ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa la ya hukumu ahadun wani ba zai hukunci ba mana wani alkali daga cikin alkalai ba zai hukunci ba bai na tsinaini tsakanin mutane guda biyu wa huwa gabban alhali yana cikin fushi yana cikin bacin rai mana kada alkali ya yadda ya hukunci tsakanin mutum biyu alhali yana cikin bacin rai ba ya cikin hayyacin shi yana tare da wani abu da ke ɗauki mai hankali kai ya yadda ya hukunci a cikin irin wannan yanayi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi yana karantar da mu cewa an hana yin hukunci a tsakanin mutane a cikin halin bacin rai domin mutum na cikin bacin rai to ba ya cikin hayyace shi don hukuncin da ya ga dama yana yi ko don ya huce haushin shi ma ga waɗanda yake ma hukuncin sai hukuncin ba daidai ba haka ne ko ba haka ba yana iya faruwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya na yace la yahkumu ahadun bayna ithnayn kaw wani alkali ya hukunci ko kuma kowa ma ko wanda zai hukunci tsakanin mutane guda biyu ko alkali ne ko ba alkali ba to kai ya yarda ya hukunci a cikin halin bacin rai dan yana cikin damuwa ko yana cikin wani abu wanda zai hana shi ya tsaya ya nazarin matsalar da aka kawo mai yadda za ya ba mai gaskiya gaskiya mara gaskiya ya bashi rashin gaskiya in yana cikin wani yanayi ya kamata ce masu da Allah ku bari sai an jima ko ku bari har gobe sa'annan ya huce gaba daya domin shi fushi da muke gani ya garwa shi ne garwa shi ne a cikin zuciya jini ne ke tashi za za ka nan idanun mutum su yi jakyakur shi sa aka ce irin mutum ya baci ya alwala domin me ke kashe wuta ruwa wuta ce ta kunni cikin jikinka ya alwala za ka ji abin na sauka a hankali in kuma kana tsaye ka yi zane sauran kana tsaye ka kana ta zanzana ranka ya ɓaci shi yasa baka tantance ba sai dai ka ji rim ka bige mutum ko ka ka kace shi da mari sauran ranka ya ɓaci in kana tsaye ka ce ka yi zanne in kuma zanne kake rigima ta kai rigima ranka ya ɓaci to ya kwanci da wannan yana daga cikin abin da yake kashe hushi da kenan sai ka ce wa mutane da Allah ku dan ko ya kuri sai da marice ko ko ya kuri har gobawar haka ku dawo saboda lokacin da abin da yake damuna ya rabu da ni domin kan zo yi hukunci ba daidai ba a zo kuma na nadama akan wannan hukuncin saboda ka addinin musulunci yana nuna mana cewa ya kiyaye yadda ya kamata a kiyaye dukkan haƙƙin mai haƙƙi addinin musulunci ya kiyaye yin adalci tsakanin mutane da kuma duk mai haƙƙi ya ba shi haƙƙi shi in ba na adalci ba sai a kyale kawai a kyale mutum ya hukunci ne yadda ya yi a matsayin shi na mai hukunci ko amma sai musulunci ya ce a kai yarda ya hukunci tsakanin mutane guda biyu alhali baya cikin yanayi mai kyau baya cikin yanayi na walwala da farin ciki da jin daɗi ma'ana dai ba hukunci a cikin yanayin bacin rai idan aka yi hukunci a cikin yanayin bacin rai to an yi ba daidai ba yi safon Allah Allah ya kiyaye wani ali radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza taqada ilayka rajulani idan mutane guda biyu suka dauko kara suka kawo maka suka kawo ka yi masu hukunci shi ne taƙaɓa. Fala taƙaɓi lil'awwali, kada ka yarda ka yi hukunci ga na farko, hatta ta sma a kalam al'akar, har sai ka ji maganar gudan. Wanda ya kawo kara ya ce ga abin da aka yi, sai ka ce to je ka kira wani, ko kuma zanna bara a kira shi. An ji abin da ka faɗi, to shi ma sai a ji abin da za a faɗi. fasaufa tadri da sannu za ka sani kai fata ƙafi da haka za ka gane ya za ka yi hukunci in ka saurari kowa sanan za ka gane mai gaskiya da marar gaskiya cikin maganganunsu da suka yi a matsayinka na alkali za ka gane wannan yana da gaskiya wannan bai da gaskiya qala aliyun ali Allah ya kara mashi yarda ya ce ba ma ziltu qadiyan ba'd ban gushe ba ina alkali tun bayan wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani aslan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali yaman ya zama alkali yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya za ka tura ni alhali ina da ƙananan shekaru ban san yaya za ni yin hukunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaje da sannan Allah subhanahu wataala zai datar da kai da sannan Allah subhanahu wataala zai fahimtar da kai yadda za ka yi hukunci tsakanin mutane Allah zai taimakon ka tai kawai ne na nada ka to shi ne cikin abinda manzo Allah ya gaya mai sai ci mai idza taqada ilayka rajulani idan mutane guda biyu suka kawo kara wurin ka suka kawo hukunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala taqdi lil awwal kakkai hukunci ga mutum na farko wanda ya kawo kara hatta tasma kalam al-akhar sai ka ji maganar ɗayan fa sawfa tadri da sanni zaka gane kaifa taqdi yadda zaka yi hukunci tsakanin su rawahu ahmad wa abu dauda imam ahmad da abu dauda suka rawaito shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa hassanahu kuma yace hadisi ne mai kyau wa qawwahu ibn al-madini ibn al-madini ya karfafa hadisin ya ce hadisi ne mai karfi wa sahahu ibn ibana ibn ibana ma ya inganta shi wa lahu shahidun hadisin yana da hadisin da ke mai shaida inda al-hakimi a wurin imam al-hakim min hadithi ibn abbas daga hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala yanan dai abinda hadisi yake koyar da mu cewa da lokacin da za ka yi hukunci to kakka yi hukunci ga mutum guda musamman alkali hukunci tsakanin mutane shi ma dai ana son ka saurari kowa matsayinka na ba alkali ba matsayinka kawai dai na wani babban mutum wanda za ka yi kashe wata wuta shi ma dai hukunci ne da ake so ka saurari kowa ba amma hadarin shi bai kai hadarin na alkali ba saboda hadarin na alkali ba in yi hukuncin wani abu ne za a ɗauka a ba wani na wani ne za a koma wurin wani alhali ko watakila ba nashi ba wani aure ne za a rabawa ba bisa gaskiya ba mace ta kawo karin mijinta ba saurari mijin ba da duka wannan tsinannin miji nake na amfani shi Allah wadda ran shi yana zuwa ya zaka kai na amfani ka da are a hana shi magana mun ji haka ake rufin mace haka ba ta dace da kai ba zo da ka raba ku za a yi ba ki a tsaya saurare shi ya tsaya a gimi za yi cewa ya biyo ya biyo ya biyo a saurari shi tiryan tiryan dama ita in an mance abin da ta faɗi ya ƙara tambayar me kika ce ma ƙara maimaita abin da kika gaya su daga nan sai a yi hukunci da saboda haka duk wanda ya kawo ƙara ba a saura ba a yi hukunci da magana shi kadai domin duk wanda ya kawo ƙara ya zo ne fa karɓan wani haƙƙi watakila na ne watakila ba na shi ba kuma abin da yake so a bashi wannan abu kuma in aka yi hukunci aka ce eh shi kenan naka ne yarda za a ba ya cewa a a kira ɗan uwana shi ku kenan kaga bai kamata ba irin wannan hukuncin sai an saurari kowa da kowa Allah ya samu dace malam ya ce wa na ummi salama radiyallahu ta'ala anha qalat an karba hadisi daga nana ummu salama Allah ya kara mata yarda tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum takhtasimuna ilayya lalle ku kuna dauko kara ku kawo wurina bana kuna kawo shari'a wurina bala alla ba'dakum tana yiwa sashen ku an yakuna ya kasance alhana mafi karkata bi hujjatihi da hujjaci min ba'dhin daga sashi mana wani yana iya kasancewa yayi wani iya magana yayi wani iya kirkiro magana da tsara magana wurin shari'a zaka samu masu shari'a guda biyu wani yayi wani baki wani wani ya tsaye wurin shari'a amma duk sai da burbuce kasa magana gani duk sai ji tsoro watakila shi aka kai kaga duk sai ji tsoro bai taba tsayawa wurin ba an kawo shi watakila kuma shi ya kai duk da haka nan dai bai taba tsayawa na wurin ya shari'a ba sai ga ana ta nemi shi yana ta kallon mutane sun mai yawa duk shi yake kallo don lokacin da za a waiwai shi kai mi kace eh bai ma san da abin da ake ki kuma wani na nan na tsaye na ta bayanin shi ba ya da tsoro ko ya saba ko kuma dai ba ya da tsoro ko wayayye ne zai zuwa tun da ma ya ga mutumin abokin shari'a ta shawa bai sa abin da yake ba kaga sai ya umarni da rashin sanin nashi shi ya natsu shi kuma ya harkice to tana yiwa a zo wurin shari'a wani ya yi wani iya magana to kaga wanda ya iya magana shi za ba gaskiya kuma aka ce kai haka wallahi ba haka na to ya ne ni dai na ce ba haka nan bane kuma shi ne mai gaskiya bai san ya za ya magana ba ya za a mashi shi ke da gaskiya amma bai san ya za ya ba to kaga nan wurin nan wurin ne lauya na gaskiya za yin aiki wani lauya sai ya kama mashi in ya riga ya gaya ma lauya yadda abin yake aka shi ma bai gai ba kaga lauyan bai ya ji zai sai Allah ya sa shi ma lauyan wani iri ne shi ma tsayayyen mutum ne ya sha gane irin waɗannan kuma ya sha taimaka musu to sai taimake shi amma ba haka ba da shi da lauyan ne sai su ga musu lalace fa aqdiya lahu to sai in yi mashi hukunci ala nahwi ma asma'u minhu akan makamancin abin da na ji gare shi kina wanda ya bayyana mana abin da ya faru shi ba ni ba gaskiya ko ba haka ba wanda ya kasa bayana abin da ya faru ina ya gaskiya ko yana da ita ba san ya ne za a kwato mai ita ba ballantana ba shi gaske shi to kaga wanda ya bayani shi ne za a saurare kuma a ce shi ne mai gaskiya faman qatatu lahu min ahqqi akhihi shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda na yanke mai wani abu daga haƙƙin dan uwan shi na an shi ke haƙe shi na ba ɗan uwan shi alhali ba da gaskiya fa inna ma aqta lahu aqta lahu qitatan min an kawai ina yanko mai wani yanki ne na wuta kawai domin ba nashi bane domin duk wanda ya karbi haƙƙin wani wurin shari'a kuma ba wurin shari'a ba to sani yana cin wuta balbal ne duk wanda ya rike haƙƙin wani bai bashi ba to yana cin wuta ne ashe wuta tun duniya ana cin ta Ma'ana ana magana cewa abin haka za a kasancewa ranar alkiyama wuta ce mutum za ci sakamakon wannan cin da kai a duniya to ranar alkiyama wuta za ka ci kamar yadda Allah ya faɗa game da masu cin dukiyar maraya ko إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا kagani masu cin dukiyoyin marayu da zalunci Allah yake suna cin wutar jahannama cikin cikin cikin su alhali kuma su kudi suke ci gidaje da motoci da daɗi nama suka ci amma saboda yadda abin zai kasancewa ranar alkiyama to kamar sun ci wuta ne Allah ya kare mu mutabakun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Saboda hadisi yana nuna mana cewa lalle wurin shari'a ana yi samun irin wannan wato bambancin tsakanin waɗanda ake ma shari'a. Eh wani yana iya kasancewa yayi wani iya magana to sai ya kada mai gaskiya alhali kuma shine shine mara gaskiya din. Amma saboda ya iya magana, ya iya lankame-lankame, ya iya salo, ya iya lauya, sai ya lauya abokin shari'a shi kenan. ya kada shi a bashi gaskiya alhali shine mara gaskiya kuma hadisi yana nuna mu cewa alkali ba ya da laifi cikin hukuncin da ya abin da ya bayyana gari shi bai ma Allah laifi ba to saboda abin da ya ji ne shi bai san gaiba ba abin da ya ji shi ya aiki da shi to saboda haka idan ya ɗauki gaskiya ya ba mara gaskiya ba tare da ganganci ba bakin kokarin shi yayi ba da laifi wurin Allah subhanahu wataala sa'annan kuma hadisi yana nuna mana cewa hukuncin alkali hukuncin mai shari'a baya halatta haram kamar yadda baya haramta halal mana da abin da ba naka ba dan an yi hukunci an baka asali ba naka bane to har abada ba zai zama na naka ba tunda na wani ne aka baka domin mai halattawa mai haramtawa shine Allah ko ba kayan ka bane kayan wani ne dan ka karbe su ta hanyar dabara da azanci da wayo da duk wani abubuwa da kai dan ka samu to bai zama halal gare ka ba ka ci haram ranar alkiyama sai Allah ya karɓi ma wanda ka ci mashi hakin shakin shi Allah ya kiyaye hadisi na gaba an jabir radiyallahu anhu qal an karbo daga jabir Allah ya kara mashi yarda ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulo na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kaifa tuqaddisu ummatun yaya al'umma za ta samun tsarki daga duk wata kazamta daga duk wata dauda da duk wani datti la yu'khadhu min shadidihim ba a karbo haƙƙi daga mai karfin su li da'ifihim a mai daga mai raunin su ya za a wannan al'ummar ta samu tsarki ya za a wannan al'ummar ta samu ci gaba ta samu haɓaka ta samu ɗaukaka ta samu kwanciyar hankali da jin daɗi alhali mai ƙarfi ko baya da gaskiya shine mai ƙarfi shine mai gaskiya mai rauni kuma komin gaskiya shi saboda raunin shi makaryaci ne kawai mana masu ƙarfi suke amfani da ƙarfinsu cikin wannan al'umma suna yadda suka ga dama su taka wanda suka ga dama su karya wanda suka ga dama su kwace ma wanda suka ga dama saboda ko an je wurin shari'a ba abin da za a yi musu wanda Allah ya ce wannan al'umma ya za ta samun ci gaba ya za ta samun kwanciyar hankali irin wannan rayuwa ta ce Afirka ke ta ce rayuwa Afirka ko ba haka bane amma rayuwar turawa kana ga yadda ke shugaban kasa kasa kaza an yanke mai kunci shekara 20 da wani abu kuma sai ya yi su shugaban kasa ne dole samu aminci dole samu kwanciyar hankali dole zamanto ba su da yan fashi ba su da yan tawayi ba su da barayi ko suna da barayi ba irin namu bane barayinsu na sata fasaha ne ba na ƙarfi da yaji irin namu ba ne. Saboda suna kamanta adalci wurin mi wurin gudanar da rayuwa tsakaninsu. Akwai adalcin da ba su da wanda muke da shi, akwai adalcin da suke da shi wanda mu ba mu da shi. Irin wannan na hukunci na zamantakewa tsakanin al'umma suna da shi mu babu da shi kuma gashi addinin muna koya mu amma ba ma yake da shi to ba yadda za a yi mazan na lahiya alhali har yanzu ana kallon babba shine mai gaskiya saboda girman shi har yanzu ana kallon karami mara gaskiya saboda bi saboda karancin shi saboda baya da ba ma kai tsaya ba ka tsaya kai kai abin nan kai tsaye kai shari'a da kai da wani mai girma ba kai yawa ba ma ba in abin ma sai ka ce kai ka bar ma Allah ka hakura saboda ka san wahala banza ce zaka kasashen Afirka haka muke ba Wanzala sallallahu Alaihi wasallam yana mamaki yana cewa yaya za a yi al'umma ta samu tsarki, ta samu ci gaba. Daga yawan mu bai kai ya kawo ba amma ga manan dumar rasa aiki, sai zaman banza muke ci. Duk me ya kawo wannan son zuciya da zalunci tsakanin Allah ya kiyaye. Rawahu ibn Hibban, ibn Hibban ya rawaito wannan hadisi. وله شاهد من حديث بريدة حديث ينا دا حديث دا كمي شيرا دا حديث بريدة عند البزار أو لم بزار وآخر كما كوي ونا حديث دا هيو مين شيدا قولنا حديث من حديث أبي سعيد دا حديث أبي سعيد عند ابن ماجه أو ابن ماجه saboda haka hadisin yana karantar da mu dole ne mu zamanto masu adalci dole mu zamanto masu daidaita mutane sai na abokar radda aka nada shi sarki ya tashi radda aka nada shi sarkin musulmin duniya ya hudu ba ya ce ya ku mutane ku sani abda'ifa inda kum ko abda'ifa indi qawiyin hatta akhudha lahu alhaq mai rauni a wurina mai karfi ne sai na karbo mai gaskiya sai na karbo mai hakkin sha wurin wanda ya cuce shi والقوي عندي ضعيف حتى اخذ منه الحق mai karfi wuri na mai rauni ne domin ni ne sarki sai na karbo haƙƙi daga wanda ya cuta ba ga shi muna ta gai ba saboda sun yi sun kamanta sun yi kokari mai gaskiya sun bashi gaskiya mara gaskiya sun bashi rashin gaskiya kadi ba ga sayyidina Umar dan gidan gwamnan shi ne ya bigi ba Yahudi ya caɗaɗa mai bulala saboda an yi tsere da dawaki ya tsere ma ɗan musulmi ɗan musulmi ya iske shi ta baya kashi saboda uban shi ne sarki ɗan ba Yahudan shi da ya tsere mai maki a baya kyauta an baya kashi an zane shi saboda bai kamata ya wuce bai kamata ya wuce ɗan musulmi ba shi kuma ɗan gidan sarki ne ɗan gidan sarkin gari gaba ɗaya gwamna ne gaba ɗaya na egypt na wancan lokacin yake nan ran shi ya baci yaron bai ji daɗi ba ya ta tambaya yaya za a yi shi gaskiya bai ya ka ce mai ka daurin amirul muminina ka tai madina daga misra zuwa madina ya mai nisa ya taso ya taho yana zuwa madina ya ce gira amirul mumini ne ke so yaje suke amirul mumini yana yabe da kanshi ana miko mai laka na cabawa gidan sarki ne sarki da kanshi ke gyara da ya lalace damuna ta kusa a magana a gina sabo ne ba tsohon dai ake cikin shi aka ce mai kagai na ya ce a da Allah bar wasa da hankali ya sarkin musulmi ke nema aka ce mai shi ne sai na umar da ya ji rigima ya ce kai yaro me kake me kake nema ya ce sarkin musulmi ne ya ce ni ne yaro ya wanke hannun shi ya ce yaya aka yi zo ya zauna da shi ya ce ga abin da ya kawo shi daga misra kaza kaza kai tsaye ya ce a kira mai sarkin misra ya taho da shi da yaron nashi shi ba yahudan ya ce bai gushe ba yana kokonto anya da gaske ne sai da ya ga sarkin misra da ɗan nashi da ya buge shi gaso ya gane lalle lalle wannan shine amirul mu'minin sarki ba kwalliya ba wani ado ba wasu kayan da zaka gane ba kaga irin wannan shi ake so sai na ali yana amirul mu'minina alkalin shi yayi hukunci ba ya rishin gaskiya shine sarki wa sarkin musulmin duniya gaba daya amma haka yi hukunci aka ba ya rishin gaskiya ko bai sauke alkalin daga kaga mu in zamanin zamanin mu yayi haka al'umma tana tana gyaruwa ne in akwai daidaitawa tsakanin al'umma. Allah ya samu dace. Wani Aisha ta radiyallahu ana ƙwalin, daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce ƙala, samitu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, ta ce, Na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kuli yana cewa, Yuda'a bil qadil adil yawmal qiyamah za a kira alkali adali ranar alkiyama alkalin da ya adalci ba ba zalima alkali ba alkali mai gaskiya wanda ya kokarin kamanta gaskiya tsakanin mutane cikin sharashi Allah subhanahu wataala zai cewa yanzu ya aka kai shugabanci shugabanci alkalanci kai nake san cewa da kai tsakanin wane da wane ya aka yi kaba wane gaskiya alhaji shine mara gaskiya tsakanin wance da wani tsakanin wance da wance tsakanin mutane tsaka kai shari'o'i yaya aka yi kaba marasa gaskiya gaskiya ko kuma yaya aka yi kai wannan adalcin naka tunda sarki ne adali yaya aka yi kai adalcin duk aka yi bayani wannan wa alkali ne na kwarai mutumin Allah ne amma ba zai sha ba sai Allah ya mai tambaya sai yayi bayani yaya aka yi hukuncin tsakanin mutane fayalqa min shiddatil hisabi sai ya gamu da tsananin hisabi domin komai sai an tambaye shi tun daga ranar da ya wara alkalanci har lokacin da ya sauka sai an tambaye shi da alkalancin da ya yi kaga ya gamu da tsananin hisabi kenan komai an bincike shi ma ya tamanna sai ya kai yana guri annahu lam yaqdi inda ma bai yi alkalanci ba bai yi hukunci ba bayna tsanaini tsakanin mutum biyu fi umri a rayuwar shi ya yi gaske fa amma sai ya yi gurin saboda yadda aka tsari shi ana ta tambayoyi sai ya yi gurin da ma a ce bai karba alkalancin ba gaba daya da zaman lahi shi ne ma kawai ta zaman shi rayuwar shi rawa ibn hibbana to ina ga wanda bai haka ba da shi wannan yana da abin cewa mai kyau duk tabbayar da Allah zai mai zai ba da amsa mai kyau saboda ya yi adalci to ina ga wanda ya ci hanci aka ba shi ya karba ya ta hukunci yana ta sai da hukunci biran shi ta zamanto kawai wurin sai da saidawa ne mai karhi mai kudi kawai shi ke saya abin shari'a ta zama ta kudi ce kawai wani ya zama wurin ciwaciwa wannan ya shiga wannan ya hita wannan ya bada ɗaya wannan ya bada biyu mai biya yi shi kenan kawai ba da gaskiya to ya ga irin wannan nada to wannan fa ba ya karɓar cin hanci gaskiya ya riƙe adalci ke tsakanin mutane albashin da ake ba shi ya ishe shi ya tsaya ya tama mutane hukunci da gaskiya to sai ya yi fatan dama bai karɓi alƙalancin ba dama ba wai tsakanin mutum ɗari ko dubu ba da tsakanin mutum biyu ma bai hukunci tsakanin su ba wa akhrajahu al-baihaqi imam al-baihaqi ma ya tada hadisin wa lafzu lafzin shi fi tamratin yace sai yayi burin dama bai yi hukunci a cikin dan dabino kwara ne ba dabino kwara guda mutane sun zo suna gardama tsakaninsu dabino na ne ba a ni nauni a ba naka bane nauni ya zo ya kunce ce na wane ne dabino kaga ya dabino ba wani abu bane ko ba haka ba ba wani abu ne da za a cewa ba abin nan yanzu dan dan ka karbin mu da dala da girma na da komi ka ka ci dala dala ɗiɗi ta zala na da mu ka san duk mutumin da bai yahi dala ba to rishin mutuncin shi aka yin da yake dala ni za ka raina ko yare yanzu dala ba wani abu take musu ba bare kai babba to yace bai yahi ta ba ka san akwai wahala mutum ya ki yahi dala dan duk talaucin ka in ka yi kowa talauci duniya to za ka dai hakura da dala ko ganin ta kai ka saba ka dauka ne ba tunani za ka yi akwai manyan ta kasa ba ita ce ta bayyana kaɗan tona ka gani wani za ka yi da dala in ba sakwar za ka ga dala biyu za ka yi da ita don tunani za ka yi gaba akwai wasu suna cin sun wata amma dai dala to sai mutum ya yi watan da ma bai hukunci a cikin ɗan dabino kwara ɗaya ba kaga dai dabino ba wani abu bane dan muna rigima kan dabino kace na kace ba nau bane na wani ne ka san zan hakura kawai dabino inda tiya ce ko rabin tiya ko kilo amma da kwarar dabino ɗaya to kuma kayi adalcin mu kenan sai kayi watan da ma baka karɓi wannan hukuncin ba a rayuwarka da haka kenan hadisi yana nuna mana wato akwai tsananin damuwa ranar alkiyama ga dukkan mutumin da ya hukunci ko da ya yi gaskiya. Haka, duk wanda ya shugabanci, duk wanda ya shugabancin ƙasa ko shugabancin gari shi ma haka za a tsare shi. Hmm, ko da ya adalci. Sai an tsare shi sai ya yi bayani shi ma, talaka su su ta wucewa. Amma kowa ba zai wuce wurin Allah ba sai an tambaye shi. wanda wanda ya rayu baya da kudi ya kaga tsayawa ba ta dadewa ta bangaren kudi wake akwai ta bangaren zamanka da iyalinka akwai zamanka da makwabtanka duk sai an tambayi ka to wani ya hada wannan ga iyalin ga mata ga diya ga makwabta ga kudi wani ya hada ga kudin ga shugabanci wani ya hada ga ga alkalanci dan kaga wasu duk sun karo akan wasu to wani daga shi sai iyalin shi dan kudin da ya samu ba su kai suka kawo ba Allah zai tambaye shi gaba ɗaya da na halicce ka har zuwa mutuwar ka baka wuce samun miliyan guda ba ina ka same ta kuma ina ka kai ta kaga ai bayanin baya da tsawo kamar bayanin mai miliyan goma mai miliyan goma bayanin shi bai kai tsawon mai miliyan ɗari ba mai miliyan dubu to ga wani ma wanda bai san yawan kudin shi bai san ya kasu ba ka ce ka zanna da shi gaje tsakani da Allah gaya ma nawa ke gare bai sani ba sun mai yawa ko ba ana nana ta nema ba bari ba ana ta yi ko bai san ko nawa ke gare shi ba ya kake gane irin wannan rayuwar kuma kowace dala kowace yabba kaka da go dala goma dala ishirin dala ɗari dala arba'in dala hamsin jikka jikka biyu jikka biyar jikka goma kowane kuɗi da suka shigo hannunka suka zama naka sai an tambaye ka ta ina ka same su Allah ya san ko ta ina ka same su amma ba wuce ya ce ba ka a bakin mai ita a yi daɗi Allah ya kiyaye Allah ya sa mai salahiya Allah sa kada mu dade gaban Allah subhanahu wataala Allah sa mu wuce kamar walqiya kowa ma Allah ya sa ya wuce haka dukkan mu gaba daya Allah ya tsiratar da mu ko lokaci ko wannan da sha biyar ne ake kira aban ne ake kira akwai tambayi ha nan gura shamsu ba yana yau guda guda na a bar su in na yi tambaya babu sai ka mutane na ta kuwa kuma a bar su haka nan bari mu yi da wannan hadisi وعن ابي بكرة رضي الله عنه انكر حديث daga ابو بكرة الله يقرا مش يردا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga النبي صلى الله عليه وسلم yace lan yufliha qaumun mutane ba yadda za a yi su samu cin nasara su samu ci gaba wallau amrahum imra'atan sun sanya lamarin shugaban su ga diyamaci ma'ana duk mutanen da suka nada shugaban su gaba daya ya majiji to bai da za su ci nasara cikin rayuwarsu rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi yana nuni akan rashin halaccin nada mace shugaba ta zama jagora shugaban gari ko shugaban ƙasa muna ganewa ko? amma tana da shugabanci sani ne ba sai ba mace tana shugabanci cikin gidanta gida nawa ne ne gida na mace ne ka taba an ce uban gida kowar gida yake cewa ba yadda za ka ji an ce ubangida ta ce uwar gida rafi gida na ta ne mai gida in yayi ta shi kenan in yayi ta karhe takwas ba zai dawo ba sai sha biyu ko karhe daya in dan kasuwa ne ma wani yayi ta sai dare a gida nawa ne da shugabanci na al'umma na gaba daya musulunci bai yarda ba da mace ba shugabancin gari ta zama gwamna bai kamata ba ko ta zama shugaban kasa bai kamata ba ko kuma a nada ta alƙaliya ita ce babba alƙaliya gaba daya malam ya kawo hadisin cikin wannan babu dai nuna ko alƙalanci na gaba daya bai kamata a bata kamar ce ita ce alƙaliyan maraki ko ita ce alƙaliyan Nijar gaba daya ita ce shugaban alƙalan Nijar bai kamata musulunci bai bata wannan ba sai dai dokar baturi amma matsayinmu na musulmi bai kamata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana lokacin da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sarkin ƙasar Iran na wancan lokacin ya rasu sai manzo Allah ya tambaya ya zuwa aka nada sai suka ce mai da shi aka nada sai manzo Allah ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan kun mutanen da suka nada mace ta zama shugaban su ba da za su yi nasara kuma kaga Allah subhanahu wataala duk ko wurin turawa da waya kaga sai ayi sai ayi shugaban kasa goma ba samu mace guda ba ko wurin turawa ko ta ci ba su ba ta ko su wasu yarrawa ma nan sai su zo su zanyi maku haushi kuna cutan mata kuma na sakokin su kudan wannan zaman na America da aka yi kai da gani ka san wannan mace ita ta ci shi amma ka hana ta yadda gani ta san kawai makudi ne aka yi aka hana ta murɗewa saboda tana mace ashe ba mu ke ba mu rena mu ne aka yi saboda an doke mu wasu iri shi yasa ake ta mamu haushi ana mamu haɗa amma su ne suke ba macen mata nawa suka yi takara ba su bata ba to sai haka ko su ba su yarda ba saboda ɗa namiji yana da wasu siffofi da ɗaya mace wata su Allah ta'ala ya bambanta tsakanin bai mu ɗaya ba ba ɗaya muke ba saboda mace tana da gaba da nono mu ba bari shi kaga ba ɗaya muke ba mace tana jini mu ba mace tana ciki mu ba tana haihuwa mu ba ya za mu zama ɗaya to da ta zama firizina aka ga shikenan sai ta bar haihuwa amma a zuwa na ta hira ce president ta haihu yaya saboda Allah ai kaga bai kamata da ke sa abubuwa da yawa ba wai an ce ba ta yi shugabanci bane saboda tana da wasu larurori waɗanda suke sha makanci ta daga mutane shi yasa Allah subhanahu wataala bai yarda a bata kai tsaye a bata shugabanci amma shugabanci wanda ba na gaba ɗaya ba na iya baci kamar yadda aka bada shugabancin gida wato haka shugabanci na wata ma'aikata tana yi to da ba ba al'umma ba ce gaba ɗaya ba wani ɗan ɓangare ne na al'umma shugabancin makaranta da zama ita ce directrice ɗin wata makaranta ba matsala wata lakwal ko wata ma'aikata ta wannan ba damuwa ba amma gari gaba ɗaya babban gari ko ƙaramin gari to bai kamata ba a ba da wani balle kasa gaba daya wannan hadisi ne ingantacci na kamar minista sai a ba shi to da ai wani abu ne wani yanki ne na shugabanci ba shugabancin gari ne take ba shugabancin wata ma'aikata ne take wannan sai a ba haka ne ko wannan hadisi mutane da yawa sun sun yi abin nan sun samu saɓani wurin yarda da shi wasu sun ce kawai ba gaskiya ba ne wasu kuma sun ce gaskiya ne akwai malamai da yawa da suke inkarin wannan hadisi suke cewa ba gaskiya ba ne suna cewa manzala ba yadda za a faɗi wannan magana to wace magana ya kamata ya faɗi in bai faɗi wannan ba kuma duk suna yi ne saboda sun zama to karnukan farautar turawa kawai dan dai su faranta ma turawa ne kawai su kare ta magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma turan sun ki ba su komi sun kyale su cikin wahala akwai mutane da akwai manyan malamai ma waɗanda su malamai ne sanannu ba su yarda da wannan hadisin ba har ma littattafai suka rubuta don su kare da wannan hadisi suka ta kawo misalan wasu mata da aka zabe su suka yi shugabanci kuma shugabancin ya yi kaga wannan hankali ne kake sa in shari'a ta ce abu waye da kyau ka kawo hankalinka ita shari'a so da yawa za ta yi abu kai tsaye ba ka yi gane shi amma sannu sannu za ka gane shi kuma akwai abin da shari'a za ta faɗi ba ka yi gane me ma'ana shi amma ka mutu Allah sai ya ɓoye hikimar da ya sa yawan kawai har a mutu ko duk tunanin da zaka ba za ka gane komi ba sai dai ka gane gundarin bayanin kawai gane wani baka gane wasu ka ce karya ne akwai abubuwa da yawa suna nan cikin addinin musulunci da yawa kama arwalla da ake yi don ya ke arwalla ya ka kawai ka ce saboda Allah ya ce shi ne hikima don me ake yin sallah aka bambanta salloli a zawar daban magariba daban asuba daban kuma don me ake yin su guda biyar ka sani ba don me ake azumi cikin shekara su daya na wajibi aka duka hikima ce ta Allah Allah ya bar maka shi sanin abu ya baka sani ba to haka da abin da ya zo cikin shari'a kaka sa hankalinka ka karyata musamman ma abu ne ya ɗauki ɗaruruwan shekaru shekara dubu da wani abu da wadin shi malamai suna nan suna ta mai bayani suna ta ƙara hiddo bayani kaga bai kamata kai ka zo ka ce karya ce Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada sure kuma Allah ka yafe mana Allah ka sa mu gyara mutum ne ya kamanta matar shi da uwar shi to kuma yana so a koma bayan ta tambaya an ce abu na farko shine yanta wuyan bawa to babu bawan da za a yanta wayan to dama Allah ya ce in ba in ba iyawa to sai a azumin wata biyu shere to shi azumin wata biyu ba iya yin shi shere saboda na Ramadan ma haka ake in ya wala ciwo ke tasowa ko haka yana da sai ya yanke duk shekara haka yake ba yi da azumi tare da shi saboda rashin lafiya tun da ba yawa yana iya ciyarwa Allah ta'ala dama cewa yi wanda ba ya iya wafa ifa'amu sittina miskina to sai mutum ya ci da miskini sattin da wanda ba iya azumi bai samu damar yanta wayan bawa ba to sai ya ciyar da miskini sattin haka da ne tun da ba ya azumin jere ba ma yi da lafiyar yin azumi shi kenan ya samu dama in yana so ya koma da matar shi sai ya ciyar da mutum sittin da ba su abinci da samu abinci danye ya raba masu mutum sittin wanda zai shi kowa ga yini shi saraka sai je diba me ya kamata ya masara ya kamata ya bada buhuda ya ishi mutane sai ma masu yawa tunda miskini aka ce mutum guda abinda zai shi mutum guda haso sattin kaga haka ba rabin rabin tiya zai ishe su ko kwarai
rabin tiya ya ishe mutum gari kwarai ko ya mama mutum yawa ko ha mutum yana yi cire abincin rabin tiya gai ne kai gari ka ci rana da da dare ba ciwa ko kwarai gaskiya
ya danganci mutumin ko mutanen da za a nema su wa matsakaita ne Allah ya samu dace amin Allah sallah
assalamu alaikum wa rahmatullah malam wannan tambaya ce a mai bayani akan rauni wanda idan mutum yana da shi baya iya yin shugabanci ko da a musulunci ne
ya ce wai yana so a mai bayani game da rauni wanda idan mutum na da shi ba ya yi shugabanci mana mai raunin da bai iya zama shugaba to rauni ba ya da wani ka'ida da za a cewa shi ne rauni abinda da ake so ga dukkan shugaba ya zamanto mutane a wurin shi da ɗaya suke sannan kuma baya da fargaba domin fargaba rauni ne ko tsoron zukatan mutane in na yi ka za to a ce ban yi daidai ba duk kamar ce da wannan shugaba kake kawai ka buga sandan ikonka in dai da gaskiya ne kaka ji tsoron kowa yawa kuma ka zamanto kana da ƙwarewa game da yadda za ka tattali arzikin ƙasa yadda za ka matse bakin aljihu kowa ya ɗanɗani ko da shi amma don ƙasa ta ci gaba ba don ka arzuta kanka ba yana daga cikin rauni daga shugaba yana ta raba mutane ta hanyar ya aiki da ya raba mutum ɗari kuɗi ta ga duke kaza da ta lalace wannan duk rauni ne yawa so ake da wanda yake wurinka ya ma barka da shugabanci ka ce to na gode ko na mota ka kamar shi gobe ma sai ya komo to rauni ne ka ɗauki dukiya da wanda ya zo to gana gana gana essence ai ka sha wahala ka taso tun daga wani na zuwa ne ya mi to gashi ga wata ɗari biyar nan ka sha mai ɗari biyar za a sha mai mara ɗaya harin mai nan nan kamar da jirgi to kuma shekare mutane da yawa ke zauwa duk rauni ne wannan mace ba kira aljihu ake yi kowa ya ɗanɗana kutsen shi amma saboda hangen wani abu da yake so a yi da dukiya ba wajen ya azabtar da mutane ba kawai to da samun mutane aikin yi a haɓaka musu tattalin arzikinsu a samo musu aiki a samo musu abubuwa na ci gaba na samar da rayuwa yadda kowa za a samu aiki ya samu walwala cikin rayuwa to haka ake son shugaba ya zamanta sannan duk wani abu da zai kawo ma ƙasa cikas to rauni ne ga ga shugaba da abin da zai kawo ma ƙasa ci gaba to ƙarhi ne ga shugaba na'am
shi kenan ko assalamu alaikum wa rahmatullah gudan ce dai go a na uku ce ba guda kace ba a uku ce a ɗazu nawa kace A wancan ko shi ke yace guda ni ce yace uku
bismillah na'am ce san ba su wala ana rike mutane gaskiya na'am ina yawan tambaya bisa kan malam tilawa ta tilawa ta alqur'ani mai girma tilawa tilawa shi sura kawai ta alqur'ani ana kabara bugu sa an taso ana kabbara mu.
na'am
ana tambaya game da tilawa ta karatun alkur'ani to abin nan sujudar tilawa mm
in zaye ana yi kuma an taso ma ana yi kuma in mutum ma bai yi ba babu laifi a ciki sujudar da ya take su amma an kai shi ya yi dacewa na'am ta tambaya shigo wanga yana cewa Allah ga tawalan Allah saka muku alkhairi yace gujiya na'am zakka ta gujiya aka za a auna ta ne kuku an da awu an asara ta kuku an asara ta da kuɗi in ba zakka ta gujiya gujiya ba yadda kudinta zakkata ake yi ta ma zakkata ake yi ta ma in ta kai sayi da riyo ku sai a hidda talatin ita ma haka ake mata ba a sai da ta a hidda ma kudinta sai dai ita da kanta amma malamai sun ce in ka- ka- kana da gonar gyada kana yi ne saboda ka zanki mai kana da kamfanin mai da gyarar gaba ɗaya in aka hidda ta kamfani yake kai ta a hidda mai to wannan suka ce cikin man sai ka hidda ko kuma cikin kudin kudin man amma galibi da masu noman gyada ba ba su da kamfanin yin mai ko na gargajiya ba su da ana noma ta ne a zuwa ajiye in ta yi kudi a saida ta zaura kenan ranar da aka girbe ta aka cika buwa da ita aka ga guda nawa ce to sai a hidda mata zakka Allah ya samu dace
yace shi kuma Allah ga tawalan matahi ne to ranar juma'a yace sallar juma'a yace yana aika mata da sallar asar da shi mat- mat- sallar sallar juma'a eh
tana matahi ne yana aika mata da sallar asar wai matahi ne mai tahiya ne mai balaguro ranar juma'a wai yana iya haɗa juma'a da lasar wake da shinkawa ke ko kwake da shinkawa ma ai suna ciwa suna gamuwa me da me ba su gamuwa ba su gamuwa ashe to ya kuwa da wake shine sallar juma'a da la'asar ba a gama su matahi ba da juma'a duk wanda ya balaguran da ake makasur to Allah ya fi mai juma'a a zawar za a yi kawai ba ruwanka ko ba ba cikin barar da kai tahiya ba kana cikin tahiya cikin kwanakin tahiya ka ko to babu juma'a kana gidanka i zamanka masaukinka i zamanka kai shimfidan ka kai kai shimfidan ka kai raka ka bi kai kwancin ka kawai ba ka zuwa juma'a sai in ka ga dama an baka dama in ka ga dama ka tai amma ba baka dama hadawa ba saboda kai ba juma'a kan ka bare ka jawo ta da asar ka yi ta da ka sai dai ka bari yin lasar ta yi kai ko kuma ka yi kasurinka a zawar dama ke gari ka ko to shi kenan sai ka yi raka a bibi sai ka haɗa su dama a zawar ke kan ka ba juma'a ba to dama ana haɗa a zawar da lasar kuma dama ita ce kan ka ko to sai ka haɗa su ka yi su Allah ya sa mu dace Allah ya biya bukatu Allah shayi mana waye mu. Akwai wannan mikro da kuke gani ta tasha abin nan ci, sunna TV. Akwai wani bawan Allah da ya zuba kudi ya ce karatun da ake yi yana so a zan kisawa cikin sunna TV. Ya biya kudi na shekara guda yana da. Haka ne ko? Ga ga nan kusan rana ya taiwa aka je wurinsu. aka tattauna da su can bauchi inda asali can abin yake can gidan talabijin din yake an ji an tattauna da su sun ba kayayyaki daga cikin abubuwan da suka ce dokar su ce sai mai hakuri ba su san a nan wurin ana aza saluloli daga cikin ka'idodi kenan kenan duk wanda yake son ya dauka kai zo ya aje salulolin shi na sama wannan da abu ne mai sauki daga ciki inda mutum yana iya samun shi cikin gurup kuma ya mahi na shi ɗauka mai kyau sa'annan kuma daga ciki ba sa ana giftawa nan nan gaba gicce-gicce haka nan gaba wurin ɗauka ba ba su ana daidai dokoki ne masu sauƙi wa saba ma Allah da manzo Allah dokoki ne masu sauƙi amma ta nan baya ba laifi amma ta yadda za a kare malam mai wa'azi mai karatu ko ba san wannan gice gice Allah ya sa mu dace Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya shayi mana hawayen mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kara mu musulunci girma da daukaka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu marigaya Allah ka jikan su da gafara Allah ka jikan su da rahama Allah ka sa su muta waɗanda suke kula da karatun da muke Allah ka biya su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka shafe musu hawayen su Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana arziki a cikin garin mu ka kawo mana arziki a cikin kasan mu Allah ka kawo mana arziki a cikin yankin mu Allah ka raba mu da talauci da yunwa Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka raba mu da jahilci Allah ka ba mu ilimi wanda zai amfani amfane mu duniya da lahira. Allah ta'ala abinda muke karantawa da wanda muke saurari Allah ta'ala ka sa ya amfane mu ranar tsayewa a gaban ka ya Allah. Allah ka mana sakayya da gidan aljanna. Da yabi mana dukkanin zunubin mu ya Allah. Allah ka kara mana hadin kai ya Allah. Allah ka kara mana hadin kai ya Allah. Allah ka kara hadin kan mu ya Allah. Ka raba mu da rabo kai ya Allah. Allah ka kara mana san ka da san annabin ka da alqur'ani mai girma ya Allah. Allah ka sa mu sa addinin nan gaba ya Allah. Allah ka sa mu sa addini gaba ya Allah. Allah ka sa mu sa ci gaba addini shine gaban mu ba wani abu ba ya Allah Allah ka karba mana ya Allah Allah ka kawo mana aiki mai albarka Allah ka raba mu da zaman banza raba mu da zaman kashe wando Allah ka kara mana ilimi ya Allah ka kara mana haske Allah ka sa mana albarka a cikin rayuwar mu ya Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah duk wanda yake so ya raba mu da zaman lafiyar mu ya Allah ka tada mai hankali ya Allah duk wanda yake so ya raba mu da kwanciyar hankalin mu Allah ka tada mishi hankali ya Allah duk wanda yake so ya ruda mu Allah ka ruda shi ya Allah wanda yake so ya rikita mu Allah ka rikita shi Allah wanda yake so mu ci baya Allah ka maida shi baya Allah wanda yake fatan ci gaban mu Allah ka kai shi gaba shi ma ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah sa mu kare da duniya lafiya ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da tausayin talakawa da rikon amana ya Allah Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka raba su da mashawartan banza na wahi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare su Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare su daga harare 'yan bindiga da 'yan ta'adda ya Allah ka wurin sunan da zaman lafiyar mu ya Allah ka bedo mana shi ya Allah Allah ka kawo mana karshen wannan tabarbarewar zaman lafiya da muke ciki ya Allah Allah ka kawo mana karshen shi ya Allah Allah wurin kiyan mu wurin noman mu Allah ka amintar da shi ya Allah hanyoyin kasuwancin mu Allah ka amintar da su ya Allah hanyoyin kasuwancin mu Allah ka kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين